صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادي دوت رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha ɗai ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 da wato biyar ko kamar yadda suke cewa muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani daga aya ta goma zuwa aya ta sha ɗaya a cikin suratu yunus a shafi na ɗari biyu da tara sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون
نعم كما يد مكسني mun shigo cikin babi na abinda ake bayanin nawazil wajen masarifin zaka waɗanda za a ba a jiya mun tattauna akan alƙadrul wato ƙadrul gina almani min akhdi zaka wadatar da take hana mu mutum ya karbi zakka muka kawo maganganun malamai a jiya ko ba karan bane mun ka ce waɗansu sun faɗa cewa innal ghina al mani' min akhdhi zakka huwa ma tahsulu bihi al kifaya abin da yake isan mutum ya gudanar da rayuwarsa na yau da gobe idan yana da shi shikenan wanda sun ka ce innal ghina al mani' min akhdhi zakka huwa al ghina al mujibu laha abin da yake wajabta wadata sun ka ce faman malaka nisaban min al amwal al zakawiyya haruma alaihi an ya'khudha min az-zaka duk wanda ya mallaki nisabi mun kawo wannan magana ko muka kawo magana ta uku wadanda suka ce man malaka 50 dirhaman aw qimataha min az-zahabi su ma sun kawo dalilan su da abin da ya kama da haka duka jiya mun tattauna gurgudu to a yau sai malamai suka yi sabani shin talaka idan ya kasance yana da karfi yana da lafiya yana iya neman kuɗi shin ya halatta a bashi zakka ko bai halatta a bashi zakka ba bari mu faɗa da larabci wato illa annal fuqaha'a ikhtalafu fi istihqaq al-faqir liz-zaka in kana qawiyan muktasiban qawiyan yana da karfi muktasiban kuma yana da ilimi ko yana da sana'a ko yana da wato ya iya wani aiki wanda zai samu kuɗi da shi sai suka yi magana biyu magana ta farko suka ce alqawlul awwal istihqaqul faqir az-zaka suka ce mutum in dai talaka ne ko da ya iya wani aikin hannu misali dan mugari ana iya bashi zakka walau kana qadiran ala al-kasbi ko da yana da ikon da zai je yayi aiki an gane ko wannan ita ce mazhaba ta Hanafiya da kuma Malikiya magana ta biyu sun kace adamu istihqaqil faqir liz-zaka in kana qadiran ala al-kasbi talaka idan ya zama to yana da ikon da zai iya yin wani aikin hannu ko sana'a ya samu kuɗi suka ce ba za a bashi zakka ba to wannan kuma wato mazhaba ce ta shafi'iyya da kuma riwaya ɗaya daga cikin riwayoyi na hanabila an gane ko to hujjarsu sun ka ce annal ladhi yamliku aqalla min nisabin yu'addu faqiran duk mutumin da bai mallaki nisabi ba talaka ne sawa'an kana qadiran 'ala al-kasbi aw lam yaqdir mutumin da bai mallaki nisabi ba ko ya iya wani aikin hannu ko bai wani aikin hannu ba talaka ne kuma Allah ya ce a ba talakawa sunan talaucin nan na fakiru ya- yana tare da shi an gane ko yawwa su ko waɗancan eh, suka karfa hujja da cewa eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wasu mutane guda biyu sun zo masa an gane ko in muka duba eh, eh, eh, Ubaidillah bin Adi radiyallahu anhu an gane ko hadisi ne wanda yake yana cikin sunan Abi Dawuda an gane ko? to shi wannan ubaidillah eh, bin adi ba sahabi ba ne an haife shi ne a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana min fuqaha quraish almuhimmu dai hadisi sai da cikin sunan abi dauda kuma malamai dai sun eh, sahaha wannan hadisi da dama ba sai mun kawo su ba yake cewa eh, أن رجلان كان أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم wasu mazaje guda biyu sun zo wa manzo tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa huwa yuqsimu sadaqa yana rabon zakka fa sa'alahu minha sai suka tambaye shi fa rafa'a fina al-basar sai suka ce ya daga kallo ai idon sai ya dube mu kenan wa khafadahu sai ya soke kansa ma rai dubi kasa fara'ana jaldaini sai gane mu mutane ne biyu ba bulala biyu ba jaldaini mazaje masu karfi faƙala sai ya ce in shi ituma a aƙaitu kuma in kuna so zan baku wala habba fi hali ghaniyin wato mawadaci bai da rabo cikin zakka wala li qawiyin muktasib da kuma mutumin da yake mai ƙarfi muktasib wanda yake na iya zuwa ya je yayi aiki suka ce to wannan shine amma cewa sun kai abin da yake nuna halatta ne a karɓa don ya ce in shi tu in shi tu in shi ituma a aƙaitu kuma in kuna so zan baku idan kaga inda bai halatta ba aisha zai kai kusan inda kun kai ina fata ana fahimta da eh ta amma dai su kuma wadancan suka tafi cewa da yace wala hadda fi hali ghaniyin wala li qawiyyin muktasib sun kace to kaga yace la habba babu rabu su ma da hadisi sun ka kafa hujja to amma dai malamai suke cewa abin da ya kamata mutumin da yake yana da kasuwanci yana da sana'ar da yake iya rike nauyin kansa da ita to ba sai an bashi zakka ba amma a nan inda matsalar take yana da matsayin kuma sunan talaka gaskiya abin da ya kamata ko da mutum yana da kasuwar da yake yi idan ba mawadaci bane ana bashi zakka mun gane saboda mi saboda sunan wadata ne masu eh, miskini ai ana ba miskini zakka kuma miskini ya fi talaka zance mafi inganci hali na rayuwa don yace amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr ka gani suna aiki masaki na Allah ya kira su amma kuma suna da ma jirgin ruwa da suke aiki suna samun kuɗi kaga dan haka zancen cewa wancan magana ita tafi karfi gaskiya dai a ba su din shine zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam to duk da yake sun yi bayanin miqdaru ma yuqahu al-faqir wal miskin wannan muna iya barin shi gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa sai a zo a ga nawa ne ya cancanta a ba al-faqiru da al-miskinu tunda shari'a ta ce za a ba su to nawa ya kamata a ba su eh kaga aiki ne wanda yake duk sai an bi shi an tantance wanda kun ga kudi ba mas'ala guda ce ta zakka yanzu kusan mun kai shekara nawa ana ɗebowa daga cikin ta yasa ɗaliban ilimi don Allah mu bari ma mas'alolin ilimi saurin musamman abin da baka da ilimi aka shi ka je ka rinka buɗe fili kana ba da fatawa saboda in ka duba wannan tun lokacin da muka fara karatu tun yau shekara ta biyu zuwa ta uku kaɗan ne ake ɗebowa amma har yanzu ba a kai ƙarshe ba sai tana yiwa sai dai ƙarshen wannan shekarar insha Allah ta'ala a kai ƙarshen waɗannan masaloli Allah ya taimake mu malam sake maimaita aya walau yu'ajjilu Allah ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
na'am wannan aya jiya mun fara bayani kanta muka ce alaƙarta da ayoyin da suka gabata shine cewa Allah ya yi zancen yudabbiru al'amra shi yake tafiyar da al'amura ko ba haka nan bane ma min shafi'in illa min ba'da izni sannan aka yi zancen kafirai cewa waɗanda ba su yi imani da Allah ba suka wato ba su yarda da haɗuwa da ubangiji ba suka samu natsuwa game da rayuwar duniya sun ka zamanto gafalallu game da ayoyin Allah waɗannan makomarsu wuta saboda abin da suka kasance suna aikatawa to kafirai idan sun kaji irin waɗannan ayoyin sai su tunzura su sai su to wai azabar da ake cewa za a yi ni ake jira ko ba haka nan bane wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina ko ba haka nan bane ko wa yaquluna mata hadha alfathu in kuntum sadiqina mata hadha alfathu guda ne kacal cikin qur'ani karshen suratul sajda ana rama ah kana can kana ta abin nan an gane ko to shi yasa bayan an yi bayanin yan wuta da irin azabar da za a yi musu kamar al'ada ce ta alqur'ani mun faɗa sai a kawo yan aljanna shi yasa aka bi zuro da zancen aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim bi imanihim sun fassara shi da hasken su dan imani haske ne kuma hasken nan yana tare da su a duniya yana tare da su a lahira يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كوبا كان بني أم فإي تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم تحية شيني جيسوا أن الجنة سلام شيني سنة واتو تيرا تيرا شيني تحية أصل تحية مصدر نينا حيّة hayya yuhayyi asalin tahiyya tahiyya domin taf'ila ne duk fi'ilin da ya ƙare da alif wadda take a ƙarshensa an gane ko ruba'i mai fa'ala to taf'ila yake zakuwa zakka yuzakki tazkiyatan salla yusalli tasliyatan naha yunahi tanhiyatan rabba yurabbi tarbiyatan hayya yuhayyi tahiyatan sai an kace tahiyatan akwai al'ilali cikin shi kenan sai ka gane an shafe ɗaya daga cikin ya'un ɗinsa gaisuwarsu a cikin aljanna salam mala'iku suna musu sallama shine salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dam su ma in suna gaisa juna salamu ne Allah ya faɗa khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama ko ba haka nan bane Allah ya ce mini wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima su su gaisa da sallama mala'iku su gaishe su da sallama Allah kuma ya gaishe su da sallama salam tsira tsira tsira tsira an tsira kisa aka kiranta aljanna darus salam gidan tsira duk gidan da ka tafi wallahi in ba aljanna ba ka tsira ba dai da sauraka amin amin amin Allah ya kai mu amma mu aljanna firdausul a'la muka su Allah ya ce to walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair da Allah yana gaugauta ma mutane sharri irin yadda yake gaugauta musu da alkhairi muka ce wannan isti'jalahum wasu sun ce wato wato ta'jilan ne wato ya kamata a kawo sai an ka kawo isti'jal amma waɗansu suka ce a duk ɗaya ne babu matsala da Allah yana gaugauta musu irin yadda suke roƙon Allah ya gaugauto musu wannan kuma malamai suna cewa ko dai ya zamanto kafirai da muke magana kansu an gane ko saboda kafirai suna mi suna cewa a kawo azaba wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi'adabin alim suna cewa kiyama me yasa ba a yin ta Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha sai da mun to kenan nan kafirai ne da irin yadda suke nema Allah ya gawwata musu da sharri da haka ne Allah yake gaggauta musu kamar yadda in sun karoki alkhairi Allah yake gaggauta musu laqudiya ilaihim ajaluhum da an gaggauta musu hukuncin su ko kuma laqada ilaihim ajalahum da Allah ya gaggauta musu hukuncin su mun kawo ibnu amir da yaqub sun karanta laqada ilaihim ajalahum da yadda ake tawjihin waɗannan qira'at an gane ko to su suna dibin Allah subhanahu wataala kamar yadda yake kamar yadda mu mutane idan muka yi hushi muke mu'amala sai suna dibin Allah haka yake shi ko Allah ba haka yake ba innahu kana haliman ghafura eh kai kai ne agigitacce baka san hasarar da take jiran ka ba eh mai cewa Allah ya kada shi wuta yau an kada ka wuta mi zaka mi zaka kara Allah da shi mi zaka rage Allah da shi komi dan ka shiga aljanna baka kara Allah da wani abu ba in ka shiga wuta baka rage Allah da komi ba to da haka in ana karanta ayoyin Allah kai mai jiji da kai kai hattara don Allah ya wadatu da kai ya wadatu da ibadaka. Muna ganewa? Shi yasa dole shedan in an zaka aikin addini sai ga ana shedan yana tunzura dan adam. Kana cewa a kai mu malaman nan sun dame mu ba malamai bane Allah ne ce a gaya maka. Shedan da yake yaudarar ka. Ina fata ana fahimta ta. Wallahi ka bari cici da kanka saboda an yi waɗanda suka fika suna cikin ƙasa. Kuma in ka riga an riga kan mutu din nan hankali ka ta riga ta kare. An gane ko? Yawwa. لقضي إليهم أجلهم دا أن أبن فنظر الذين لا يرجون لقاءنا نظر في إليني وان ديكي يازو أتكين القرآن أتكين لغة واتو وأنسو أفعالني وأن دسيك استأنشا في بقيتهم باسو دا صورا تصاريف أتكين يعني الله ربتي سنكة أسل فئل وذرني وذرع دا واو دا ذال دا راء فئل شماضي أما على ربتي da kuma cikin Qur'ani ba a taɓa yi masa amfani da fi'ili mazi ba an gane ko sai dai fi'ili amri da fi'ili mudari kaga nazaru asalin shi nauzaru ne tunda zamu bar su tunda wazara ne nauzaru sai an ka shafe wawun din wazara fi'ilin sa madi ba ai amfani da shi ba an gane ko amma fi'ili mudari an yi amfani da shi wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun sannan kuma zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun fadharni wa man yukaththibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai a ce maka wanga fi'ili dama malaman lugha in za su darba sai a ce ka muna fi'ili fi'ili madina nazaru ko yazaru sai ka ce ah wazara ne sai abu gaba ka ziru lam yustakhdam fil lugha an gane ko to sai Allah ce muna bare su nazaru annunu lit ta'zim musu Allah muna bare su ba suna nuna akwai alloli daban-daban bai tabe annunu lit ta'zim nazaruhum muna bare alladhina la yarjuna liqa'ana wadannan da bayanin su can farko innal ladina la yarjuna liqa'ana wadanda ba su yarda da za su haɗu da mu ba fi tughyanihim a cikin ƙetare iyakansu ya amahuna suna ɗemuwa in ji malaman zauci shi ke da sai a basu domin mi domin ganin suka suna da wata dubara suna da tawayo duk mutumin da yake tunanin akwai yadda zai a za a iya kewaye Allah kasan ya zan wawa sannan duk mutumin da ya jibi Allah ya halicce shi ya ce Allah ba zai iya sake mai yadda halitta shi ba kasan wannan mutumin ya kai gigitacci mun gane wannan to wannan ya nuna cewa ashe ba a son yin mummuna addu'a mutum da ya tashi rinka yin mummuna addu'a muna ganewa abu ne wanda yake shari'a ba ta yadda da shi ba idan ka ba kai hasara ba sai ka faɗa cikin rami imam suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace nazalat fi du'a al-insani ala nafsi wannan aya ta sabka idan mutun yayi mummunan addu'a akan kansa ashe ko ba kafiri ba muqaddarta ma mutum musulmi ne an gane ko idan yayi wannan addu'a to bai dace ba yace kama akhraja hu ibnu abi hatim an sa'id ibn jubair fayukrahu zalika yace ana kyaman wannan a to cewa ma ana kyama ai bai dace ba ma haramun ne ma mutum maka sun muna addu'a muna ganewa eh in yace yukrahu nan sai dai a dauke shi karaha ta mi ta haramci hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Jabir ibn Abdullah yana cikin sahih Muslim Jabir yake cewa sirna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun tafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghazwati batni buwaqin ayaki na batni buwaqin in ka zo ka iske babu wasali ko ma cikin littattafan hadisi waɗanda sun kai tashkiri ka hudu ka ce batni budin a'a buwaq sun san ɗaliban ilimi da ya ga abin da bai sani ba ko ya koma mu manyan manyan littattafai ko ya tambayi malaman da suka san wannan fannin su faɗa mai yadda shakal in yake in bai da littattafan kawai sai shi ci da ƙarshen ka shi batun buwatsin sun kace jabalun min jibali juhaina wata kabila ce da ake ce ma juhaina an gane ko to suna da wani wato wani duwatsu inda suke rayuwa wannan dutse ɗaya daga cikin duwatsun su ne suka ce wa huwa yatlubu al-majdi bin amr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman wani mutum da ake ce ma al-majdi bin amr al-juhani an gane ko huwa ra'isu qabilu juhaina shine shugaban kabila ta juhaina ina fata ana fahimta ta shi wannan almajdiyu bin amrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je neman shi a yaki sannan wannan yakin malamai suka ce wal ghazwatu kanat fi sanati thaniya min al hijra shekara ta biyu daga hijira za a an yi hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita neman wannan mutumin shikenan qabla ghazwati badr kenan kafin ayi yakin badar wa kana an-nadihu sai an-nadihu in an ce an-nadih menene an-nadihu sai ka ce mai yayyafa ruwa ko sun ka ce na baha kuma haka ba malaman zuri sun ka ce na laha ya dan yayyafa ba haka ba dai eh to dan annazihu raqumi ake nufi domin an kasance ana zuwa a ɗebo ruwa da shi sai a sha an gane ko yawwa dan haka sai kai abin nan sun ka ce annazih wa huwa al-ba'iru yustasqa alayhi an gane ko to wa kana an-nazihu raqumi ya kasance wanda ake ɗaukar ruwa kenan da shi tunda dama raqumi abin ɗaukar ruwa ne ko a gida an gane ko ya taƙibuhu min nal khamsatu was sittatu was sab'atu mutum biyar ko shidda ko bakwai suke hawan raƙumi ɗaya ku dubi farkon musulunci saboda babu kayan aiki amma a hakan ake zuwa a je a yi wani wata wani yaƙi gwargwadon abin da hali zai basuwa ina fata an fahimce ni yake cewa yace to fadarat uqbatu rajuli uqbatu rajulin min al-ansar sai kewayo wani mutum kenan wani lokacin shi da zai hau sai ya ta kai gare shi daga cikin ansar ala nadihin akan wani raƙumi fa anaqahu sai ya durkusar da raƙumin tunda kai za a ce daga nan zuwa nan sai wani daga nan zuwa nan sai wani daga nan zuwa nan sai wani farakibahu sai ya hau raƙumin summa ba'athahu sai sai wato motsar da raƙumin yace a tafi kenan fata laddana alaihi ba'da taladduni ka da jin taladdana ka san babu dadi eh sai sun kace ai talakka sai raqumin ya dan ja da baya ya dan tsuki ya ja da baya walam yanba'id sai ki tafiya ina fata an fahimta na an fahimce ni kina sai kiya fa qala sai yace sha fa qala lahu sai yace sha in an ce sha sun kace da shinun ne da alhamza ai mata sukuni kalimatu zajrin tuqalu lil ba'id in ana son a motsa da abu ka san kamar abin da sai a ce ma raƙumi sha su laraba haka da suke ce ma raƙumi sha ma'ana zabura la'anaka Allah sai ce ma wannan raƙumi Allah ya tsire ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hadha la'in ba'irahu wane ne ya tsire ma raƙumin nan nasa qala ana ya rasulullah ba wani labarin sai ce ni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muna sai ga mutun yayi kwana qala sai ce inzil anhu ka sauka daga bisa wannan raƙumi fala tashabna bi mal'uni ba za ka bi mu ba da abinda an katsi ne ba yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tad'u ala anfusikum kada ku yi makan ku mummunan addu'a kun ga mutanen suna da irin wannan matsala wala tad'u ala auladikum kada ku yi ma ƴaƴanku mummunan addu'a wala tad'u ala amwalikum kada ku yi ma dukiyoyinku mummunan addu'a yace la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum hakka ku dace ku yi hattara kakku dace da wata sa'a wadda Allah subhanahu wata'ala yus'alu fiha ata'un fayastajiba yake karba shikenan sai a karba mu ko yanzu mun saba da wannan musamman iyaye mata nan da nan ta bude baki yaro Allah ya tsine ma yaro wanka ce wancan shege na ɗanta wancan ɗan banza na wancan la'ananne na wancan kaza wancan kaza ina ma ni na dalili ke bakin ki bai da aiki sai sakin nukiliya ha yasa duk abin da kake ciki ka saba ma bakin ka da faɗin alkhairi mutumin da ya saba da zagi ko mutuwa ta zo zage zage kawai zai da wani abu ya faɗo sai ka ji ya yi zagi ba son kai sabo da mummunan zagi ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kullum ka saba da addu'a ta gari ko da an bata ma dare ne kai addu'a ta gari wannan hadisi ne da cikin sahihi muslim daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu Allah ya taimake mu to wannan kaga ashe ba wai kafirai ɗaya ne suke mummuna addu'a ba mu ma wani lokacin haka muke sai mutum sai ta mummuna addu'a bai sani ba sai ta zo ta kai mu mota ka mummuna addu'a ta je mota abu ya bita ka je kai ma danka mummuna addu'a ko matarka abu zai zo daga baya kuma ya zama musiba gare ka tun da danka in ya lalace kai ma sai ka sha wahala abin hawanka in ya samu matsala kai ma sai ka sha wahala to dan me za ka yi makanka wannan sai ka yi makanka addu'a ta albarka wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaji kuma cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma hdini fi man hadai wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait don haka muna fatan albarka ta game mu gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa ta ko'ina da inda mun kasance da mu sani ba duniyar lahira don albarka Allah yawa gare ta kuma Allah in ya baka ba wai raguwa zai yi ba an gane ko to Allah ya ce fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun malam muje aya ta gaba wa idza masal insan wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi أو قاعدا وإذا مس الإنسان ضر ألف ولا ممكن نوها باوان تنبني نتكن سورة الزمر نعم الألف واللام وإذا مس الإنسان الضر وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
insan dhurru na'am na'am idan muka duba idan muka duba cikin littafin da mushaf darus sahaba da suke kawo bayani kan abinda Allah subhanahu wata'ala yake kawo munasaba munasaba ta tsakankanin ayoyi an gane ko tunda dan adam thumma yubayyinu Allah sunnatahu fil khalqi suka ce sai Allah ya bayyana sunnarsa al'adarsa game da halitta fa huwa la yu'ajjilu lin-nasi Allah baya gaugautawa ga mutane ijabata du'a'ihim fi sharri ya karba ma'addu'asu a cikin sharri kama yuhibbuna isti'jal al-khair kamar yadda wato suke so a gaugauta musu wato a cikin alkhairi wa illa la halaku jami'an da Allah yana karba musu ta sharri ne da yake karba musu ta alkhairi da duk sun halaka gaba daya walidhalika yutraku alladhina la yakhafuna alqiyamata fi zulmihim yatahayyaruna hatta yati ajaluhum sai sun kace walamma zakara Allah du'fa al-insani wa ghaflatahu فإذا مسته الشدة والبلاء دعا الله مضجعا على جنبه أو قائدا أو قائما kaga tare da cewa ɗan adam yana son in ya roƙi sharri a karɓa mishi ko ba karan bane to in sharrin kuma ya same shi kuma sai ya dauki Allah ya dauki wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima kaga wannan wanda yake cewa ya roƙi Allah ya ce in kana hadha huwa al-haqq min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم دا عذاب ذات زودا كما ذاك ياتي الله أدوكي يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون سنك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون duk lokacin kai dan adam akwai kada gigire shi tunda abin da baka iya dauka kana cewa a kawo kuma haka nan mutane suke da kaga mutun ya cika rigima ga kaga mutun ya cika rigima yana son a tada fitina kuma shine bai da hankulin fitina ina fata ana fahimta ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-adu kar ku yi fatan ma haƙura da maki da kadi mutuna cewa ai mu sai an yi kaza ai mu sai an yi kaza da an zo karshen su shine na farko mai fara yin gudu ina fata ana fahimta ta ji yanzu turawa suna hura mata ai namiji da mace duk ɗaya ne duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yi yanzu kuma da an zo karhe ɗaya na dare an ka ba da gong gong gong gong gong an ka buga kofa sai ta yi haka ana bugawa ana buga kowa ana buga mi tanki buɗi a gare ni an ce duk abin da namiji ke yi mace tana yi to a buga kowa kuma ke ce wai shi tashi wai an buga kowa ai kamata na ce an jike buɗe sannan kuma in kace za ka buɗe sai ta shirya ta gyara kuba ta da ta ji an fara bala'i sai ka ta sa kuba wanda bai san ku ba kuma sakata to dan ka haɗa haka wannan yaudara ta wallahi yaudara kuna suka da suke ce muku wallahi da tsaida ina fata ana fahimta ta ibnu ashur da yazo karkashin wannan aya da yake bayanin wa idza masal insana dhurru an gane ko domin ya bayyana munasaba sai ce atfun ala jumlati walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra an wato tana matsayin atsafina akan waccan aya yace li anna al-gharad al-ahamma min kiltayhima huwa al-i'tibaru bi dhamimi ahwali al-mushrikina abinda dalilin da yasa Allah ka wadannan ayoyin guda biyu shine al-gharad al-aham wato manufofin da an mafi muhimmanci da za a gane daga wadannan ayoyin huwa al-i'tibar a dauki wa'azi bi dhamimi ahwali al-mushrikina da halayen dabi'un mushrikai wadanda ba sa da kyau tafdhi'an li halihim dan a nuna maka halin su abu ne wanda yake bai da kyau shine fadhi'a liharihim wa tahziran min alwuqu'i fi amsalha kuma dan Allah ya tsoratar da mu gan mu aikata irin wannan bi qarinati tanhiyati hadhihi alaya bi jumlati kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun dan saboda Allah ya kare wannan aya kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun kamar haka dai aka kawata musu to ku masu imani ka ku aikata irin wannan kenan nan abinda ibnu ashur yake cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi an nuna maka dai ne daga cikin dabi'o'in kafirai waɗanda ba su da kyau shine suna yawan roƙon a kawo azaba sai nan nabi kuma sai Allah ya nuna maka koda an kawo azabar to kuma ga halin su za su nemi a dauki azabar kuma in sun nemi a dauki azabar sai sun yi kamar sun zan mutane na gari daga baya kuma sai su bijire mana imomin Allah kaga da wancan halin da wannan halin babu mai kyau gaba daya mun gane tau sai mu dawo cikin wato abin nan a cikin eh wato jalalaini kenan shi ne yake daukar ɗaiɗaikun kalimomi yake cewa wa idza massal insana sai ce al kafiru kinan idan ya shafi kafiri domin nan halin kafirai ne ake zance al insana tana daukar dan adam amma me yasa ce al kafir saboda kafirai galibi su suke da wannan dabi'a muna ganewa shi yasa ce al kafiru ad-durru shine al fa'il al insana shine ni shine al maf'ul asalin magana wa'iza masa durrul insana, amma sai aka ce wa'iza masal insana durru, saboda abuwa maka muhimmancin shi wannan wanda adda wannan ta'addancin sai aka maka shi. Almaradu su ya ce abdurru shi ne ni, marad rashin lafiya, walfaƙaru da talauci, da ana zai kira mu. Kaji Allah ce da ana, asalin shi da'awa na, domin da'a asalin shi da'awa. amma saboda alif wato wawun ta yi tatarruf sai an kame da tamisi an kame da ta alif Allah ce da ana shine wato jawabi na idza kenan zai kira mu li jambihi a gefen sa jamba shine gefe an gane ko wato nan jambu ne nan jambu ne saboda idan dan adam zai nisanta sai shi mi da ɗaya daga cikin su yake yi sai aka kira shi jamb wato sashen dan adam muddaji'an yana kwance da ya shiga cikin matsala yanzu duk wani da kaji ana ce ma mutum wani dan ta'addana wani shedani na wani wane ne da Allah ya kama shi da wani rashin lafiya sai ka zo ka iske shi kwance ko riga bai da shina kugi shina wayo wayo wayo wayo ce mallan mallan harkar nan sai an gaba da addu'a eh ko ba haka nan bane eh sun kace yace wato kenan da an kace li jambihi sun kace fi mahallin nasri alal hal atfa alal hal sariha wat taqdim da'ana muddaji'an li jambihi asalin shi zai roƙe mu yana kwanci akan sashensa au mulkiyar lijan bihi ko ko ya haɗi akan gefensa ana kwance ba a san yadda za a yi ba ina fata an fahimce ni au qa'idan Allah ce a'a tana yawa ya roƙe mu qa'idan yana zamne ina fata an fahimce ni in abin da dama dama kenan mun gane ko au qa'iman ko kuma shi na tsaye asalin qa'iman qawiman daga qama yaqumu ne asalin qama qawama yaqumu yaqumu qa'imun qawimun shine ismul fa'il eh ai fi kulli halin kaga mai jilani sai ce fi kulli halin a cikin kowane hali nan at-taqsimat ne domin dan adam ko ya zamanto yana kwance ko ya zamanto yana zaune ko ya zamanto yana mi yana tsaye amma dan qur'ani bai ce maka ba wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi fi kulli al-ahwali ayan ce fi kulli al-ahwali yayi aiko amma nan saboda ana son a nuna maka cikin kowane hali domin an ka fassala maka su zaka ƙara samun karatu dan adam ko ya zamanto kwance ko ya zamanto zaune ko ya zamanto tsaye Allah ce to falamma kashafna anhu durra lokacin da muka yaye mishi mun ka kware mai muka ɗauke mai durrahu cutarsa matsalarsa marra marra ya murru fi'ili na kinan na shuɗewa asalin marra marara yamurru yamruru marra ala kufihi inji majalani sai shuɗe marra ya shuɗe ala kufihi akan kafirce shi shikenan an yi kama an ƙari dama me yasa yace marra ala kufihi lokacin da ya shiga matsala zai roki Allah ya ce Allah shi ne Allah shi warware za a yi imani ko ba haka nan bane Allah ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق kisa marra ala kufri domin nan idan sun kaga bala'i za su nuna ma Allah suna tare da Allah ina fata an fahimce ni kuma ayoyin da suke bayanin wannan suna da yawa in ka diba ma cikin adwaul bayan ya kawo wannan wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andadan li yudilla an sabilihi qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar fa idza massal insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharuhum la ya'lamun wa idza an أنعمنا على الإنسان أعرض ونأج بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ya kama addu'a Allah shi ke da muna sallar azuhur azuhur da mun yi raka'a raka'a hudu ne muke sallar azuhur a Nijar minti biyar shidda bakwai sai ka gana tsuki malaman nan kun san comme ils n'ont pas de travail la majorité de la majorité de de de de, de, de marabouts fa- ils sont ce sont- sont des chômeurs c'est pour cela yan ka zo wajen sallah suke muna doguwar sallah Eh? merde kana ma mutane doguwar sallah dan baka da aiki ana nan ana nan sallah ce fa muke yi dibi fa ko da sallah azhur minti takwas ne muka yi ma'ana duk raka'a minti biyu ne fa gaba daya minti takwas amma ake ganin an yi an yi sallah mai tsawo ana nan ana nan sai aka ce an yi juyin mulki sai aka ce to da tarayyar turai da america da sai dai yawo za su kawo hari sai ga mu da maza har wanda bai sallah ya arwalla an yi masallaci ga mu cikin rana ana addu'a minti arba'in da biyar ana balla balla wallahi ta haika a ƙara ni za a ƙarawa sai kira ke kwada wato kun ji za a yi muku ruwan babban mai yanzu kun zo kun samu gaba ko wani ya tambaye da ce wai jikan mallan wai cikin qur'ani akwai sai dai yawo eh mallan ni ban taba kuma cikin sallah mallan naji an ka sai da yawo ne ce a'a abin da yasa duk inda an ka samu matsala ya an ka wani kahiri wanda yake son ya kawo mu da hari to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi kaga su Abu Jahal a akwai yanzu kuma babu su Abu Jahal yanzu kuma sai da yawo ce ga son ta kawo mu da hari shi yasa sai sai da yawo ta shigo cikin addu'a an gane ko da haka dan adam ɗabi'arsa kenan ɗabi'arsa kenan duk lok shi yasa kuke ganin turawa da da suke da wayo suka san halin dan adam bature bai yadda ba dan adam yana cikin halin sauki ya sauƙaƙa mai dan saboda da ya ƙare ya ya wato ya ya fita daga cikin wannan matsala ƙarshen ta zai dawo ne ya aikata sharri yanzu kun ga wajen turawa a tsarin bakin mutum in baka da lafiya ana iya baka magani a ce ji ha in Allah baka lafiya haka ne ko baka ba chemist ko kuma pharmacy kana zuwa ka ce musu baka da lahiya baka magani in ka sha ka warke kana ka kuɗi bature bai da wannan ba dan ya san kana sha ka warke zaka ce ma pharmacy ma aikin banza ce to shi yasa ba a sanin halin dan adam sai ya cimma burin shi idan mutum na neman mulki zai ɓoye ɗabi'o'insa sai ya kai ga mulki ko na gargajiya ko na siyasa idan mutum yana neman kuɗi sai kaga ya cika ladabi da biyayya sai ya samu kuɗi sannan ya dawo da mummunan manufarsa tana so bautar da al'umma da hallakar da mutane haka ɗalibin ilimi idan yana neman ilimi ko elef in ana neman ilimi ba a sanin halin shi saboda wannan lokaci rauni gare shi sai ya samu breve da bak da doktora sai ya kai ga matsayi haka ɗalibin ilimi yana zuwa wajen mallam yana doke-doke ana koya mai littafi ba a sanin hali ne sai ya ginu ya fara iyawa eh sai ka ji a ce ai wancan ustazikin daga gani bai san kai ba la ya alamu shay sai to ha- shi wai koya ma sai ce kai ni zuwa ɗaya na ni dan saurari dama kai ba ba jama'a shi yasa mace take tsoron ɗa namiji kafin a yi aure za ka iske akwai ladabi da biyayya amma da ta shigo sai al'amura su juya sai a ce ɗibi rabon ki kafin ki shigo shi yasa yanzu duk abin da bai iya yi sai a ce mai ga kaza aka so sai kaga ya daure yayi eh ana son kaza yi shi kai ana son kaza shi kuma jira da take ta shigo ita ko son take ta ja na ta rabo saboda ta san da ta shigo da waya a abin nan don haka sai a ce wai kuɗi ko mulki suna canza halin ɗan adam a'a suna barin ɗan asu wato su- wato ba suke ɓoye halin ɗan adam ba halayen shi waɗanda bai iya bayyana wa sai ya samu iko to lokacin nan an bashi iko yake bayyana su domin kuɗi suna baka ikon ka bayyana mummunan niyyarka mulki yana baka ikon ka bai- bayyana mummunan niyyarka haka ilimin addini da ilimin boko in ka samu ƙarfi ka samu magoya baya suna baka damar ka bayyana mummunan niyyarka amma lokacin da kai ba kowa ba baka da komai baka iya bayyana niyyarka Muna gane wannan da kyau? To don haka ba wanda zai ma Allah wayo kai wani jurist na ko wani psycholog kake ko wane ne ka ji Allah da ya halitta dan adam ya faɗi halinsa. Falamma kashafna anhu durra lokacin da muka yaye mishi matsalar shi Allah ce marra sai ya shuɗe ka allam yad'una kamar dai bai roƙe mu ba an gane ko yace ka anna mai jalali ne yace mukhaffafa in an ce mukhaffafa kaga fassara shi da Hausa a ce sauka sauka mara nauyi inji kanawa shine mukhaffafa wasmuha mahdhufun sunanta an shafe shi ai ka annahu asalin magana ka annahu lam yad'una ila dhurrin masa kamar dai shi wannan dan adam bai taba kiran mu ba ila dhurrin zuwa ga wata cuta masa huwa da ta shafe shi wanda yake neman mu taimaka mishi shikenan ya mance da Allah sai Allah ce to kazalika kama zuyyina lahu ad-du'a inda ad-darar kamar yadda an ka kawata mishi addu'a inda zarar lokacin da yake cikin tsanani wal iradi inda raha da kau da kai kuma wajen mi wajen lokacin da yake cikin sauki shine ar-raha zuyyina lil musrifina sai aka kawata ma mabandata al mushrikina kenan mushrikai ma kanu ya'malun abinda sun ka kasance suna aikatawa asalin shi ma kanu ya'malunahu ne domin ma mausuliya ce kenan alladhi kanu ya'malunahu abinda sun kasance suna aikatawa kuma sai ce suna aikatawa kanu ya'maluna kanu can duniya ya'maluna fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wa at-takrar yadullu annahum damu ala dhalika wa lam yatubu ila al-maut muna gane wannan da kyau wannan hali ne na dan adam hali ne na dan adam illa man rahimallah amma banda bai imani shi mai imani idan wani abu ya faru yana koma ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala in azaqna al-insana minna rahma thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur wala in azaqnahu na'ma'a ba'd dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur illa alladhina sabaru wa 'amilus salihat masu imani ba sa yin haka mai imani duk lokacin da Allah ya masa ni'ima in yana cikin tsanani yana tunawa da Allah in ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah wa in asabathu sarra'a sarra'u shakara fa kana khairan lah mu'mini ni'ima ba sa canza shi canza cikin kowane hali yake yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala ihfazillaha yahfazuka تعرف إلى الله في الشدة يعرفك في الرخاء wannan shine gaskiya da ka ga mutum bai nemo ka sai lokacin wahala to wannan mutumin ba masoyi bane sai dai ka taimaka mai don Allah yasa da ka ga mai kuɗi na neman ka yana cewa wani zo mu yi sana'a akwai wata harka za a yi samu kuɗi to bincika saboda mai kuɗi yana da kuɗin shi da jarin shi zai zuba kuɗin shi ya samu riba sannan ya kira ka ya ce maka kawo a haɗa shi kai ka samu ai wallahi in dai shi ya san akwai alkhairi ciki za a fita ba zai kira ka ba sai in ya je ya fara kariya ne sai ce wani zo mu dan hada a ransa yau shi ko abin ba zai iya yiwa ba galibi duk mutumin da ko aboki kake tare shi kaga baya tunawa da kai sai ya shiga cikin wahala baka da aboki shi yasa sha'ir yace ma aksaran nas la bal ma aqallahum Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada inni la aftahu aini hina aftahuha ala kathirin walakin la ara ahada yace ma aksaran nas yace kai in ka bude irin kaga mutane in ka buɗe wutar idonka a duniya sai kaga mutane suna da yawa ya ce kai la bal ma aqallahum ya ce kai kai mutane ba su da yawa a duniya ma'ana kai mamakin yawan mutane kuma kai mamakin karamcin mutane kaga sai kaga magana kamar ta ci karo da juna ya ce Allahu ya'lamu anni lam aqul fanada Allah ya san ban faɗi magana ta wauta ba shine fanadan laula an tufannidun ya ce inni la aftahu aini hina aftahuha ni ina bude idanuna lokacin da nake buɗe su ala kathirin sai in ga mutane sun yawa a duniya ya ce walakin la'ara a hada sai dai manganin mutum ko guda ma'ana idan ban cikin matsala sai inga mutane suna da yawa a duniya amma in ni shiga cikin matsala hatta cikin abokanai na sai na rwara na rwara na tankaɗi na rairayi kuma sai ka ci abin ina yasa ba ka rena mutane sai ka shiga cikin matsala shi kuma Allah ya bar jarabawa don saboda a gane mai ƙarfin imani da munafiki da kafiri domin sai jarabawa ta zo ake gane wane ne ko masu imanin nan na ake tace yadda imanin su yake kafirin kuma a gane wane ya fi wane kafirci munafikan ma a gane wane ya fi wane muhimmanci munafinci ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min at tayyib ko hatta yumayyiza al khabitha min at tayyib qira'atu hamza da kisa'i da khalaf da yaqub Allah yi mana mai kyau to dan haka dai kaga dan adam yayi ma Allah haka balantana kai dan haka gakka yarda wani mai kuɗi ne a akwai an ka ce to ka tsufa ka ɗauki duk kuɗinka ka ba ƴaƴanka su yi kasuwanci ya ce a so dai bari in mutu a raba ba su ya ce ma wani kai ina baka shawara alaji kuɗinka ka riƙe su gakka ba ɗiyanka ya ce don in ka ba su kana koma yaron su yanzu kana ba su jari su yi ƙarfi kuma su ke taimaka masu baka kana bara amma ce riƙe abinka in kan mutu su rabi shi ke nan eh duk yadda kaga suna nuna maka tausayi da kaza da kaza da sun fita yanzu koma wani aiki za a yi shi yasa tura wannan da kuke gani makiyan Allah ne duk wani abu da kuka ji suna cewa ai yanzu an gane an yi kisan bakake an yi colonisation su ne fabo donc on doit changer ba wani abu da su canje in iska ne abinda zai zai sa su yi canje ku nemi makabai ku aji eh amma azzalumi matukar da ya samu damar yin banna sai yayi ta ba wani imani da gare su don ba su yarda da lahira wannan shi ne hakikalin gaskiya kuma mutane ɗabi'a su ta gaska yadda da mutum ya kumce shi kenan da ya kumce da ya samu biyan bukata sai lokacin nan za a sanin shi wane ne Allah kai mu tsari malam mu je aya ta gaba lokaci na tafiya na'am ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Na'am, idan muka duba a cikin at-tahriri wa tanwir Ibn Ashur da ya zo ƙarƙashin wannan aya yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaƙad ahlaknal quruna min qablikum. Ya ce, wannan aya adal khitabu ilal mushrikina Allah ya sake dawo da bayani ne zuwa ga mushrikai audan ala bad'ihi ya fa wato ya faro ya koma ne ta inda ya fara dan ya ce inna rabbakumullahu alladhi ila qawlihi li ta'lamu adad as-sinina wal hisab ba an ce musu ubangijin su shine inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ba an ka ce musu yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idni ko ba haka nan bane to da aka faɗi wannan sai aka faɗi daga cikin ɗabi'o'insu ba su yarda da akwai Allah ba haɗuwa da Allah innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha ko ba ka dan bane to sannan aka faɗi halaye guda biyu na ɗan adam a lokacin da ya shiga cikin halin tsanani na farko daga ciki shine cewa sai ka iske mutum yana cikin halin sauki na cewa Allah ya kawo bala'i Allah ce in walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum ko ba karan bane ma'ana dan kun ga ku masu imani suna cewa aka azaba ba mu kawo ba mu kawo ba ba kasawa ne muka yi ba shedan na ga tunzura su dan busan ciwon kansu ba sannan sai Allah faɗi kuma wani hali daga cikin halayen dan adam shine wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima duk wannan abin da suke cewa a kawo da an fara kawo shi dawowa za su yi kuma su dawo su ce sun yi imani da Allah to sai Allah ya faɗi to yanzu kuma sai sake dawowa cewa wannan gururukin da suke kan shi kas su sa tsammanin ba shi ke nuna cewa ba Allah ba zai iya kama su ba Mm-mm. Allah zai iya kama su a lokacin da ya ga dama to sai Allah ya buga musu misali shi sa ibnu ashur yace bi munasabati at-tamasul bainahuma wa bainal umami qablahum fil ghururi bi ta'khiril azabi anhum ma'ana munasabar ta sa Allah kawo zancen ya halakar da kafirai gabaninsu saboda su ma waɗancan gururu ya kama su ruɗuwa suna ganin ba abin da za a yi suna cewa itina bi azabillahi wato itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin ko ba ka bane mutane annabi nuhu sun ga mai wannan qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ko ba ka suke cewa ba eh? to suna cewa a kawo azaba a kawo azaba to nan sun yi tarayya yace hatta halla bihimul halaku faj'atan su wadancan da anka hallakar sai da azaba ta zo musu faj'atan kotsam a girshe ba shiri ba zato ba tsammani wa hadhihi al-aya ibnu ashur yace wannan aya tahdidun akwai tsoratarwa da haba bani rike tahdidun tsoratarwa ko kace narko inji malaman zauri ko firgici da ba da tsoro wa mau'izatun akwai wa'azi bima halla bi amsalihim na daga abin da ya sauka ga mutanen da suka gabace su ma'ana nan Allah yana ce ma mutanen Makka dan Adam ni da na halicce shi na san halin shi yana cewa a kawo azaba in ni kawo azaba zai nemi in dauke ta kuma in ni dauke ta ba tabbas bane ya tabbata akan gaskiya a'a yana iya koma kuma ya dawo akan banna dan haka ba abin da ya koyo gare gare ni na halin ku kuma ka kusa tsammanin hukun buwa ya buku buwa yi kowa ba wala qad ahlakna alquruna min qablikum Allah ce mun halakar da mutane gabanin ku kenan don tunda Allah ya halakar da mutane gabanin su za su buwaye Allah subhanahu wataala ne ai wallahi ba za su buwaye Allah subhanahu wataala ba mun gane ko to wannan shi ne abinda aya take dauke da ita na ilmi na wato almunasaba sai mu dawo cikin littafin mai daidaikun kalmomin jalalain kenan ولقد أهلكنا القرون التي من تبس اللام هي الموطئة للقصب والموطئة للقصب والله لقد أرسلنا كنا ولقد أهلكنا حقيقة التي من هلكر القرون الأمومي كرنوني ما سيوا tun da karni ana gama lissafa shi da shekara 50 ko 60 ko 70 ko 100 akwai maganganu daban-daban kan fassara karni amma an fi ɗauka shekara 100 ina fata an fahimce ni to sai Allah ce mun halakar da alqurun jam'i ne na alqarn karnoni daban-daban daban min qablikum gabaninku ya ahla makkata ya ku mutanen makka me yasa ce ya ahla makka saboda lokacin da waɗannan ayoyin suka fara sauka da mutanen makka suke magana kafin alqur'ani ya kai ga wata al'umma mun gane wannan sai Allah ce lamma zalamu lokacin da suka yi shirka ai bi shirki nan da zalu ba zalunci kawai ake nufi ba duk wani zalunci karkashin shirka yake an gane ko inna shirka la zulmun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wal kafiruna hum adh-dhalimuna dan ka gane shirka ita wato tana dokar kafirci ko kuma zalunci yana dokar kafirci sai yace wawu wawu wa qad kenan tabbas ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zo musu da hujjoji addallatu ala sidqihim wa nusirun da gaskiya ne Allah bai taba turo annabi babu mu'jiza ko ba haka nan bane wa ma kanu li yu'minu amma ba su kasance za su yi imani ba afqun ala zalamu kinan zalamu sun yi zalunci wa ma kanu li yu'minu ba su kasance masu yin imani ba yasa Allah ce wa ma kanu li yu'minu saboda Allah ya san dama waɗanda kafirai za su mutu shi yasa bai ce wala yu'minu ba sai ce wa ma kanu can da ma bai kasance ba yu'minu ba za su yi imani dan can da ma Allah ya san mutane na kan ganaru Allah ce to kazalika kamar haka ai kama ahlakna ulaika kamar yadda mun ka halakar da wadancan najzil qaumal mujrimin asalin shi najzi ne najzi muke sakan kama alqauma mutane almujrimin wanda suke mujrimai masu laifi alkafiri da kafirai shikenan ashe kaga da bahaushe yake cewa wancan mujrimi ne a'a larabci ne an ka dauko daga ajrama yujrimu ijraman ismul fa'il mujrim ismul maf'ul mujram wanda an kai mata addanci an gane ko to idan muka dauki wannan aya yanzu za mu mata wato abinda ake kira alqawaid yanzu za mu komo zuwa ga ka'idodin tafsiri da Allah ce walaqad ahlaknal quruna rike da kyawwa ga ka'ida ta zambaka mun halakar da alqariyoyi min qablikum gabaninku ku mutanen makka to ai dukkan kafirai waɗanda Allah ya bada labarin su sun gabace su to nan fihi qa'idatul ijmalu wal mi wat tafsil mutanen annabi nuhu ba su gabace mutanen makka ba sun zan min qablikum to Allah ya halakar da su kuma ya faɗi yadda ya halakar da su a wurare daban-daban mutanen annabi nuhu an yi musu wa'azi sun kace ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqina ko ba haka nan bane to sannan kuma Allah ya faɗi yadda ya halakar da su ya aka halakar da su an turo ruwa Allah ce ruwa na sama da na ƙasa a haɗi fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir daga cikin mutanen da sun ga gabaci mutanen Makka akwai mutanen wa mutanen Annabi Musa ko ba haka nan bane su Fir'auna ko ba haka nan bane Fir'auna ya ki imani an halakar da shi kuma Allah ya bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da Fir'auna sai da an ka bar shi ya ƙare duk ta'addancin da yake yi ya fita fa asba'uhum mushriqin falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa awhayna ila musa an idrib bi'asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين أن هلك الدسم an hallakar da mutanen annabi Lut falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id duka walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walamma jaa amruna najjayna salihan ahlakna dukana karkar da wannan mujmalan kenan to kuma sai Allah ce lamma zalamu don ka gane cewa a'a ba a halakar da su ba don saboda Allah yana son ya halakar da wani lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci shi yasa su da kansu in azabar ta zo za su yadda da cewa lalle tabbas su azzalumai ne ina fata ana fahimta ta ni Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah ya ce alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم أهلكنا من قرية فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كاجل لما ظلموا illa da ta sa an ka halakar da su shine ni zalimcin da sun kai shine shirka in ka diba cikin anbiya Allah ya faɗi wannan wa kam qasamna min qaryatin كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد kaga sai ka neme wani zalunci sun ka aikata kaga sai ka fassala shi duk wannan lamma zalamu tana karantar da shi walaqad awatu walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kuma kowane annabin sai ya zo musu da bayyinat wadansu annabawa an faɗi hujjojin da sun ka zo ma mutanen su da shi ko ba haka nan bane annabi Isa da aka tura shi ya zo ma mutanen shi da albayyinat ko ba haka nan bane dan ya ce anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة أغني البينات من ذا الله صلى الله عليه وسلم يضون بينات كأغنى wato sai zamanto mawdu'i ne da zaka dauka wa ma kanu li kadhalika najzi alqawma almujrimin to wannan sai Allah ce kadhalika najzi alqawma almujrimin wannan karkashin shi akwai illa kamar haka ne muke sakan kama mujirimai ma'ana nan ba ana kallon ɗan gari kaza ba ba ɗan ƙabila kaza ba ba ɗan yanki kaza ba almujirimina duk inda masu iskanci suke da masu ta'addanci Allah ya san su kazalika najzil qaumal mujrimin haka ma haka ne muke sakan kama mujirimai kenan ina suke mi suke aikatawa a ina ne suke aikata shi a wani lokaci ne ko ina suke Allah subhanahu wataala ya san su Allah ya muna mai kyau malan karanta aya ta karshe sai mu fassara ta mu dakanta sai sai abin nan sai gumin Allah ya kai mu thumma ja'alnakum thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzur kayfa ta'malun thumma harafi ne wanda yake dokan mi yana dokin yana nufin al-afu ma'ami مع التراخي كما هكذا بني الفاء تفيد العطف مع التعقيب كما هكذا بني الواو تفيد العطف ولا ولا تفيد الترتيب ولا التعقيب wani ko ya ji abin da mun ka faɗa? to irin wannan kaga aiki an zo bayani dibo ya kai ɗan uwa mai sauraren karatu kuma da sauraren abin da na larabci domin shi larabci yare ne wanda akwai asraru cikinta su huruful atfi suna nuna an hada wannan da wannan aka ne ko ba haka ba to in an ka kawo summa tufidul atfu tana nufin atafi daga wannan sai wannan an hada su kenan sunna ma'at tarahi kuma tana nuna akwai jinkiri akwai tazara in nace jaa muhammad summa ahmad to muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo amma akwai lokaci mai yawa tsakaninsu in nace jaa muhammad fa Ahmad kenan Muhammad shi ya zo sannan Ahmad ya zo amma babu lokaci mai yawa amma in ce ja'a Muhammad wa Ahmad tana ya Muhammad shi ya zo sannan Ahmad ya zo kuma tana yiwa Ahmad shi ne ya zo sannan mi sannan Muhammad ya zo tana yiwa akwai lokaci mai yawa tsakankanin su tana yiwa babu lokaci mai yawa to nan da yace summa ja'alnakum ibnu ashur da yazo yace summa atfun ala ahlakna ka gani yace tunda Allah ce ahlakna mun halakar da su to ba wai da halakar da su bane an ka kawo ku thumma ja'alnakum khala'ifa fil ard daga baya kuma sai muka sanya ku zama to khalifa a bayan kasa tunda mu ne al'umma ta karshe al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka ba wai da halakar da su bane to mu ya nuna muna akwai lokaci mai yawa saboda summa sai kai hattara littarahi tana nuna tarahi kuma tarahi din nan da kuma fa'ul din da an kace tufidu ta'qib kullu shay'in bihasbihi kowanne ana hankalta ma bukatar shi da irin tsarin shi ba wai ana nufin ba a'a yadda sun matabba da shekaru misali 200 wani lokacin ma in ta zo 200 za ta bayar a'a wani lokacin sai ta bada awowi saboda atsafin abu ya danganta daga wani zuwa wani Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatimi fatusbihu al-ardu mukhdarra baka ga Allah ya saukar da ruwa daga ƙasa ba sai ƙasa ta koma tsanwa shar ruwa na sauka na take koma shar a'a ta'qibu kullu shay'in bihasbihi wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما kaga ta'qibu kullu shay'in bihasbihi ko ne ana hankalta mishi dan wani kawai sai ce a to na an ce summa fa a ana hankalta ma kowane da irin yadda al'ada ce ta gudana to da an ka ce summa ja'alnakum tana nuna ba da halakar da su aka kawo ku ba ku mutanen makka domin ku ne al'umma ta karshe ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu fassara da ikon kalmomi har zuwa gobe idan Allah ya kai mu da rai thumma ja'alnakum sannan mun ka sanya ku ya ahla makkata inji mai jalalaini kenan ya ku mutanen makka khalaifa yace jam'i ne na khalifa masu maiwa daga khalafa yakhlufuni shine mai maiwa an gane ko wa qala musa li akhihi haruna akhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mun ka sanya ku ku zamanto khalifa a cikin ƙasa min ba'dihim bayan su linanzura ba mun yi haka dan wasa ba don mu gani kaifa ta'maluna mi za ku aikata fiha a cikin ta wa hal ta'tabiruna bihim shin za ku dauki wa'azi daga abi daga gare su fa tusaddiqu rusulana ku gaskata ko ko kuma ƙaryatawa za ku yi abin da ya shafi su ya shafe ku wannan aya dole sai gobe idan Allah ya kaddara za mu zo insha Allah mu dora akan ta abinda muka faɗa ya zama tsori dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh